بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna safiyar talata hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato cikin watan sha'ban 23 ga watan sha'ban ko 13 ga watan sha'ban ko 23 ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1442 wanda wanda ya zo daidai da shida ga watan efir shekara ta 2021 miladiya muna karanta littafin as-sunanul mahjuratu fi ramadan littafin babban malamin hadisi fadilatu shaykh al-muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Za mu tashi shafi na sha ɗaya insha Allah. Malam ya ce, Nahnu al-yawma naqabu fi muhalaf fi muhalafatayn fi muhalafatayn ithnatayn mu kam a zamanin nan muna afkawa cikin sabawa sunna biyu awwalan sunna ta farko da za a ga da yawa daga cikin al'umman mu suna sabawa nu'akhirul adhan muna jinkirta kiran sallah ila waqtihi al-mashru' ko an waqtihi al-mashru' ana jinkirta kiran sallah daga farkon lokacin sa da shari'a ta ayyana wato salloli kamar da muka yi bayani a baya mai kiran sallah in ya jinkirta kiransu duka sai ya zama bai yi haram ba amma banda sallar magriba ita sallar magriba lokacinta na yi ake bukatar duk masu kiran sallah su kira ta kar mai kiran sallah ya ƙara daidai da minti biyar bayan lokacin sallar magriba ya shiga tun mai kiran sallar da ya haka da gangan to babu shakka ya saba wa ubangijin shi shine aka tambayi Muhammad Salih bin Usaimin aka ce da shi mai kiran sallah ne sai yana jinkirin kiran sallar magriba Muhammad Salih bin Usaimin yace to kai mai azumi sai ka sha ruwanka a lokacin ba sai ka jira wancan makararren mai kiran sallar magriba ba sai ka sha ruwa in ka ga rana ta fada sannan haka mai kiran sallar da yake yin jinkiri bai kira sallar magriba ba to a lokacin yana halatta ko kuma ku yi sallar magriba ko da ba tare da shi wancan ya kira sallah ba mun gane wannan da kyau don karku jinkirta sallar magriba in ji muhammad salih bin usaimin alhalin allah ko manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa al'umma tana kan sunnar ma'aikin allah matukar ba ta rika jinkirin sallar magriba ba shine a nan wurin wato babban malami a shek muhammad nasiruddin al-albani ya ce a zamanin nan an waye gari ana sabawa sunna biyu suna ta farko jinkirin kiran sallar magriba daga lokacinta na shari'a sun ba da hadar ta akhir sannan bayan wannan jinkirin kuma yatti ta akhirun ahar akwai wani jinkirin na daban wa kuwa annana najlisu lit-ta'ami illa qalilun minan nas sai ga mutane bayan sai da aka yi jinkiri aka kira sallar magriba ɗin to kuma still sai su zauna suna cin abinci wannan cin abincin sai ya shagaltar da su da gaske su sallar magriba kuma akan kai mun gane ko kaga an sabawa sunnan wuri da wuri rashin kiran sallah da wuri ya bayu zuwa ga rashin yin ba da yin buɗe baki da wuri fara buɗe bakin da kuma sakin jiki wajen aitacin abinci yayin buɗe bakin shi kuma wannan ya gadar da a jinkirta sallar magriba sai zama gaba ɗaya sunnonin guda biyu da an rasa su ana buƙatan a buɗe baki da wuri sannan ana buƙatan a yi sallar magriba da wuri a lokacin da mai kiran sallah ya jinkirta kiran sallah wai shi yana gudun kar ya kira sallah da wuri ya zama ashe rana ba ta fada ba to ihtiyatan dan gudun dan ya kaucewa haka sai ya zama ga lokaci yayi amma kuma sai ya ce to bari ya dan ƙara waɗansu minti uku minti hudu saboda dai a tabbatar da fadawar rana ana samun wannan musamman a ƙasashen larabawa mun gane wannan da kyau ga lokaci yayi in ana kiran sallah misali karfe shida da rabi ne misali to in aka ce maka watan ramadan ya shiga to sai su ƙara ƙarfe shida da rabi da minti biyar saboda wai a tabbatar da faɗawa rana don kar a sha ruwa bisa kuskure to wannan ɗan jinkirin da suka yi sai ya gadarwa sauran al'umma da jinkirin shan ruwa to su kuma a ƙasashensu saboda wannan haudi-haudi da suke da shi wato gurub-gurub da ake da shi na cin abinci wanda duk wanda ya je wajen gurin din cin abincin yakan saki jiki sai an ci an sha sannan ai sallar magriba to sai ya zama ba a yi buɗe baki da wuri ba sakamakon jinkirin da ladan yayi wajen kiran sallah sannan ba a zo an sallar magriba da wuri ba sakamakon an shagaltu da cin abinci har sai an koshi don Allah mun fahimci wannan da kyau shine mala yake so ya ankara anan sai ya ce illa qalilun minan nas sai kadan cikin mutane alladina yahrisuna wa yusalluna al-maghriba fil masjid wadanda sukan yi kwadayi su sallar maghriba a masallaci lakinna amatan nas sai dai da yawa daga cikin mutane hum awwalan yata'akharuna hatta yasma'una al-adhan sukan yi jinkiri ba za su sha ruwa ba har sai sun ji kiran sallah shi ko mai kiran sallah ba zai kira sallah ba har sai ya ƙara kamar minti hudu minti biyar saboda wai yana ƙoƙarin ya tabbatar da lokacin kiran sallah mun gano wannan da kyau fa'iza sami'ul adana in sun ji kiran sallah jalasu wato jalisu litta'ami jalasu litta'ami sai su zauna don su ci abinci ka annakum yata gazzauna au yata ashauna in ka kalle su aka kai ka ɗauka suna cin abincin safe ne ko suna cin abincin dare walai su kun fi ifta in ka kalli irin yadda ake ba za ka taɓa ɗauka cewa buɗe baki ake ba saboda za a saki jiki ne a ci a sha sosai game da nake ta nan naga wannan ya fi yawa ne a ƙasashen larabawa san aikin alkhairi da suke da shi na a ciyar da abinci wannan ya sa suna rasa wannan alkhairin yanzu in ka shiga haramin makka ko haramin madina da yawa daga cikin yan uwa nan za su fahimce ne in ne watan nan magana za a ga da an ce maka yau litini ne ko kuma yau alhamis ne ko kuma a'a da watan ramadan ne ka je umara sai ga kafin sallar magriba a cikin haramin makka ko haramin madina duk an sa shimfiɗu an sanya leda an zuwa an ije dabinai an ije irin waɗannan abinci nasu na larabawa mutanen yamin mutanen urdun ba ka suke ba a zo a ta duk sai an cici abinci tukuna sannan sai can sai ka ji an tada sallar magriba to a ƙasashen su waɗannan mutane da sukan fito da kayayyakin abinci kowa ya baza in ka zo za ka wuce ana roƙonka don Allah ka tsaya ka ci wannan abinci to a kasashen su san irin wannan aikin alkhairin ya sa duk wani mai wadata to sai ya bude wurin cin abinci a kofar gidan shi makwabta da sauran mutanen alkhairi na kusa da shi sai su rika kawo abinci wurin za a tara dukkan nau'ukan abinci to da zaran aka kira sallah sai ga mutane suna zuwa ta ko'ina sai a haɗu wannan abincin da aka tara komin yawan shi har sai an cinye wannan abincin an yi nishaɗi an wasa an dariya sannan sai a tashi kuma sai a ce za a yi sallar magriba to da yawansu ma a nan wurin suke yin sallar magribarsu ba sa zuwa masallaci kaga wato a wuri ɗaya sun yi aikin alkhairi na ciyar da abinci a ɗayan wurin kuma sanadiyar wannan ci da abincin kuma ya kai ga sun jinkirta yin sallar magriba ya kai ga sun kasance ba sa magriba ɗin a masallaci sai a kofar gidansu to akwai wannan kuskura to mu kuma samu matsalar so da yawa masu kiran sallah ba zai ma rike mic na kiran sallah ba har sai ya ci ya sha tukuna shi ya ga lokaci yayi sai ya ci ya sha to can sai ya kira sallah bayan Allah cikin maza da mata kuma suna nan kufi suna jiran mai kiran sallah ya kira sallah to dan wannan jinkirin da za a samu na minti wato minti uku minti hudu to dan wannan jinkirin da kake ganin ai ba wani jinkiri ne mai yawa ba na rantse da tsarkin Allah sai da ibnu hajar ya magana shi a fatkul bayi yace yana daga cikin bid'o'i da aka samar da watan azumi lokacin sallar magriba ya shiga sai a ɗan ƙara ɗan wasu mintuna kaɗan a kira shi wasu ɗan a ƙara wasu mintuna kaɗan ana ce mai sa'atun liktiyat wato ana ihtiyati wai suna so su tabbatar da faɗawar rana yace wannan yana sa ana rage sunnar ma'aikin Allah bar ana saba wa umarnin shi da yace a gaggauta buɗe baki mun gano wannan da kyau to su kuma a kasashen laraba sai a sake a ita cin abinci kawai saboda san su ta alkhairi irin yadda kake gani wani yana bin ka a guje na roƙonka dan Allah ka karba abincin bude baki in ka samu in ya samu ka karba to sai ya lallashe ka sai ya ce da kai don Allah gobe ma za ka zo ka karba domin saboda gasa da larabawa suke da shi muka ce laraba ashes countries ga baki ɗayansu hakan Allah ta'ala yi su mummunai da suke wannan yanki na yankin larabawa kowa ƙoƙarin shi shine a ci da abinci tun aka samu wani wanda yake da sarari sai ya tanadar da abincin da al'umma za su ci to abin da yakan faru sai ya ɗauki mutane biyan su zai sai ya ɗauki matasa kowanne za a biya ka kai ga take away ga plate ɗin abinci ga jakan dabino za a baka guda ɗari in ka bi ka iya rabarwa al'umma to kana da lada kaza in ka dawo da shi kuma bai kare ba ba a karɓa ba to ladan ka zai aikin kuɗi suke yi gwargwadon yadda ka iya rabawa al'umma na sadaka suka karɓa gwargwadon irin albashinka gwargwadon irin abin da za a biya ka shi yasa ɗaya ga ɗan balarabe ya zo ya nace maka ya matsa ka karɓi sadakarsa domin sadakar ta mai gidansa ne shi ko mai gidansa zai biya ki gwargwadon yawan yadda ya iya shigar da yawan sadakar mai cikin al'umma saboda san alkhairi wannan abin ba zai gagare mu ba yanzu a ce a anguwan nan duk wani wanda yake da dama gwargwadon ikonsa zai fito ya ciyar da abinci kana tsammanin wannan abincin ba sai yawa talakawan anguwan nan yawa ba a ce duk wani wanda yake da dama ƙoƙarinsa kawai cikin 'yan bokon mu ma'aikatan gwamnati cikin 'yan kasuwa cikin masu sana'an hannu cikin 'yan kwangila kowa zai fito ya ce zai ciyar da abinci da watan ramadan suna tabbatar maka sai kawaye gari ana neman a karba abincin wani yana ganin cewa abincin ya masa yawa da Allah ta'ala zai wato da za mu sami irin wannan zuciyar sai ran abincin ya yawa duk mai azumin fa da ka bashi abinci to kana da ladan azumin shi gaba ɗaya na wannan ranar duk wanda ka ciyar da shi da watan Ramadan tun ladan da ya samu na wannan yinin kam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a baka sannan kai kuma ga naka ladan azumin da haka akwai wanda zai kai azumi na ranar farko amma zai sha ruwa a daidai lokacin da yana da ladan masu azumi a shirin saboda ya ciyar da mutane nawa ya ciyar da mutane sha tara ga nashi ladan azumin ashirin in ya ciyar da mutane ashirin ga nasa ya kai ashirin da ɗaya sai a wayi gari an yi azumi guda talatin misali amma wallahi wani yana da ladan azumi sama da sama da mutum sama da ladan azumi 100 tunda ya tabbata a cikin hadisi duk wanda ka ciyar da shi da watan azumi ladan da aka bashi na azumin a ranan a wannan yinan to za a dauki ladan ba tare da an rage komi ba za a baka kai da ka ciyar da shi mun gano wannan da kyau wanda yake da iko ya ciyar da masu azumi kuma kowa ya iya kokarin shi Allah ta'ala ya taimake mu sai ce al'azanul yawma fi aktsari biladil islamiyya kiran sallah a yau a garuruwan musulunci da yawa ma'al asaf abin bakin ciki aqul ina damuwa unfortunately nake faɗin wannan cikin damuwa nake faɗin wannan nan magana in ji malam albani walaysa faqat bil urdun ba wai kawai anan urdun ba kasan asalin malam muhammad nasiruddin albani kamar yadda muka faɗa lokacin da muka zo tarihinsa mutumin albani ba balarabe ba amma mahaifin shi ya yi hijira sakamakon zalincin wani shugaban ƙasa da aka yi muhammad zogo ya dawo ƙasan sha a timashik to daga nan sai malam albani sai ya dawo saudi arabia sai zo ya karantar na tsawon lokaci a jami'atul islamiyya su daga jami'atul islamiyya bayan yayi ritaya su dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce dab da tajin alkiyama inda zai zama ya fi cancantan zaman mutanen kirki shine aman haka ma'aikin Allah ya faɗa a hadisi yace in alkiyama ta kusa ta tashi su mutanen kirki mazowa sunnata za su rika tattaruwa a amani to garin aman kuma yana kasan urdun su al'imami ibn hajar din nan garin suka je suka rasu da yawa daga cikin malaman hadisi in tsufa ta taso masu duk inda suke a duniya sai su yi ƙoƙari su tattara kansu sai su mayar da kansu garin aman to shi yasa malam muhammad nasiruddin albani da ya bar saudi arabia bayan ya yi ritaya sai tattara matansa da 'ya'yansa sai ya koma aman a garin a ƙasan urdun sai je gina gida sai ya zauna a wurin so a wannan garin ainihin urdun ɗin ya rasu to shi ne yake cewa ba a wannan garin kaɗai na urdun ba an gane ko a duk garuruwan musulunci da kada a rabto zalika bitta tabbu'i na gane haka ta hanyar bibiya fi aksar biladil islamiyya a da yawa daga cikin ƙasashen musulmai yu'azzinu azanal maghrib sukan kira sallar magriba ba'dal waqt sukan kira bayan lokaci ya riga ya shiga da dan wasu mintuna wa sababu fi hada dalilin su kan haka annana tarakna ko kuma dalili kan haka annana tarakna tatbiqal ahkam ash-shar'iyya saboda an daina aiwatar da hukunce hukuncen shari'a wa tatbiqaha amaliyan an daina yin aiki da karatu sai a karanta karatu amma aiki da shi kuma sai ya gagara an gane ko so da yawa ga abin da shari'a ta ayyana a yi amfani da shi sai a kauce ma wannan abin shari'a ta ce kai mai kiran sallah in ka ga rana ta fada to ka kira sallar magriba to mai kiran sallah sai ga ba ruwan shi da rana ɗin abin da yake lura da shi ɗayan uku ko dai agogon hannun shi ko kuma kalandar da ke manne a bangon masallaci ko ta ‘yar takarda da aka zo da ita daga kwamitin duba wata ko kwamitin kula da lokutan sallah sai ga kan wannan zai dogara amma ina labarin rana da wata da ake so a kalla da sauran alamu na Allah al'alamatun rabbaniya sai ya zama masu kiran sallah sun ije wannan a gefe. Mun gano wannan da kyau sai ce an daina ɗabbaka shari'a wata wakalna sai muka dawo muka yi tawakuli muka dogara alal hisabatil falakiyya akan harkan ɗan astronomy kawai ana bin me ɗan astronomy suka faɗa me masu ilimin ilimin sararin samaniya ilimin taurari me suka faɗa domin duk abin nan da ake rubuta na kalandun nan ai suna yi ne based of wannan ilimin na astronomy ko ba haka ba fa za a ba da lissafin shekara shekara gaba ɗayanta sai a ce misali tun daga watan almuharram har zuwa watan wato watan zulhijja sai a ce gaba ɗaya kullum ga lokacin da za a yi sallar asuba ga ta azhar ga ta la'asar ga ta magriba ga ta isha ya za gano haka ta hanyar lissafi suka yi ilimi ne na taurari na sararin samaniya da shi suke amfani sai su rubuta wannan kalanda mun gano wannan da kyau shi ne sai ƙananan kwamitoci na kula da lokutan sallah su kuma sai su dogara da wannan in suka dogara da wannan su ma sai su fitar da 'yan takardunsu na wata-wata duk wata sai a kawo masallaci a ce gashi na tsawon wata to mai kiran sallah shi kuma sai ya kyala karatun da ya karanta a hadari malam abdurrahman a cikin hadari duk ya faɗi lokutan sallah bai dogara da kalandar kowa ba haka ne ya faɗi alamomi ne na Allah ya ce ka kalli inuwa ya inuwar ka take ta hanyar wannan inuwar ne za ka fitar da lokacin sallan azahar ko la'asar haka ne sai ce sai ka kalli rana ta fada ko bata fada ba ta nan za ka iya gano lokacin sallar magriba sai ka kalli wannan shafaƙi da ke fitowa a ainihin ɓangaren yamma to wannan shafaƙi jajaja ta hanyar nan ne za ka iya gano sallar isha ta ko bata yi ba sai kalli alfijir ta wannan hanya za ka iya gano sallar asubahi ta shiga ko bata shiga kaga duk waɗannan alamu ne na Allah amma sai aka kyale alamu na Allah wadda alkur'ani da hadisai da maganganun malamai suka ce a rika dogara da su wajen kiran sallah sai aka koma alal kisabatul falakiyya alkisabatul falakiyya shine ilimin sararin samaniya astronomy mun gano wannan da kyau rakanna ila ma yusamma al-yawm mala albani yace a yau mun je mun dogara mun karkata zuwa ga abin da ake kiran shi da suna a yau wato arruzanama ruzanama a larabci shine kalanda an gane ko ruzanama ruzanama an gane arruzanama kalanda kenan arruzanamatu ina fatan mun gane an dogara da kalanda bit taqwim an dogara da taqwim at taqwim shine irin wannan dan fosta da zaka cimma ana ana dan fitarwa wannan dan a fitar da shafi ɗin shafi biyu aka kwamitoci suna rabawa sai ce a takawi ma'adiki waɗannan kalandojin da ɗan waɗannan faifofi da ake rabawa na lokacin sallah ta jari alaƙi sabatin falakiyya suna gudana ne kan tsarin ilimin sararin samaniya ta yadda ta hasibul arba arzun mustawiya sukan ɗauki ƙasa gaba ɗaya a bai ɗaya fatu'ti hisaba fatu hisaba li hadhihi al-ard mustawiya sai su ɗauka cewa ƙasa gaba ɗaya iri ɗaya ce bainama al-ard hasatan fi biladina kuna alhalin kuma ƙasa musamman a garin mu nan na Urdun a ƙasar mu ta Urdun takhtalifu bainal linhifa linhifadi biwadin wa bainal hasbatin wa baina hasbatin bi jabal yace ai kasa a kasa wato a kasar mu akwai state din da zaka cimma a kwari take shine alinke fa a kwari wannan state din take akwai state din kuma zaka cimma ta a tudu take yana magana dangane da kasan su ta Urdun masu yawan duwatsu akwai jihar da za a ga mafi yawancin gidajensu suna tudu ne akwai jihar da kuma suna kwari ne to wannan hawa da sauka da aka samu to yana iya bayuwa zuwa ga samun canjin lokacin fadawar rana ko na wata an gano wannan da kyau ba wai aka san su kaɗai ba a tamu a nan najeriya yanzu wannan kalanda da ake amfani da ita in mai kiran sallah ya dogara gare ta dukkanin dogara ya kyale dukkan alamu da aka karantar da shi a makarantar zaure to abinda za ka ce da shi shin akwai bambanci tsakanin lokacin sallan Legas da lokacin sallan Kaduna State wani lokaci kai ba ma a'a nan Kano zuwa Zaria sai ga wani lokaci akwai bambancin minti biyu minti uku wani lokaci ma zuwa minti biyar da Kano kawai zuwa Zaria sai ga akwai dan wannan bambancin kuma da gaske kanawa rana ta fada musu amma zazzagawa rana bata fada a garin su ba ana samun haka to an bar kalandan da ake yawo da shi a masallatan Kano sun kuma shine wannan kalanda da ake yawo da shi a ina a masallatan Zaria wannan irin kalandan shine in ka shiga mota ko ka hau jirgi ka tafi Lagos shine kuma zaka je gan shi a liƙe wanda shi ya daidaita ku gaba daya ya daidaita lokutan sallar ku ba a yi la'akari da ɗan wannan bambance-bambancen ba shi ya sa masu kiran sallah na su yi gare su su rike wannan kalanda da agogo da sauransu a matsayin wasila ne lalgaya ma'ana a matsayin wani abu ne da zai taimaki mai kiran sallah amma ba da shi ya dogara ba duk masu kiran sallah su san lokacin sallah da alamu na Allah alamu na sama kar su dogara da wani ilimi na zamani sai ce wannan ilimin shi zai bayu zuwa ga lokacin da za a rika yin sallah da duban wata da duban lokutan sallah duka al'imami ibn hajar ko karanta fathul bari ya ce bai halatta a dogara da wani abu aka san alamu na Allah madaukakin sarki ba saboda alamu na bature wani lokaci na iya canza daidai da kanin wata yanzu a zo a ce ga wata na'ura da za a sa har a kallon wata da ita kun sa akwai na'urar ganin wata wajen aka sa haka aka daga yana faɗaɗa yana girmama duk wani abu da yake sama to amma malamai ba su yadda a kalli watan musulunci da wannan ba za a ce an sa na'ura ne aka hango watan ramadan to bai halatta a ɗauki azumi da wannan ganin ba an sa na'ura ne aka hango watan sallah to bai halatta a ɗauki azumi da wannan ganin ba mun gano nan da kyau ina karantawa a ɗaya daga cikin littattafan mu'asirai yana ba da labari a sheik mukubil bin hadi alwari yana cewa an taɓa samu a ƙasan yemen sai aka zo da wata na'ura da watan ramadan ana so a duba watan ramadan sai aka zo da na'ura ana zuwa da na'ura sai aka ba wannan sai kalla nan da nan sai addu'an ganin wata ce ai ga watan nan yau to amma da aka ba wani mutum mai dubara ya ce badawi wato mutumin ma kamar ba mutumin binni ba ne mutumin ƙauye sai aka ba shi sai ya sa da ya sa haka ya kalli alƙibla haka ya kalli ɓangaren gabas sai ya gaza wata to da yake yana da dubara sai ya juya sai ya kalli ɓangaren yamma sai ya ga ga watan nan sai ya kalli ƙasa sai ya ga ai ga watan nan sai ya ce to wallahi sawa haka watan na cikin gilas din an yi programming watan a cikin gilas din to shi yasa ba a yadda a dogara da duk wani abu aka san abin da Allah da Annabi ya nima a dogara da shi ba da haka masu kiran sallah aiki ne mai matukar muhimmanci amma kuma akwai bukatuwan a koye shi a kware a koyi musamman lokutan kiran sallah din yadda mai kiran sallah zai zama ya zauna da kafafuwar shi yana kallon rana yana kallon ainihin alfijir yana kallon inuwa sai kuma ya gwada da abin da aka rubuta na kalanda sai zama shi kalandan yana taimakonsa ne musamman a ranar da aka samu hazo aka samu lullumi na gari ta yadda yake wancan alama ta Allah ba za ta bayyana ba to a lokacin sai ya kalli kalandar shi an gane ko ya amfani da wani ilimi da ya gani na je da shekaran jiya amma ya zama ya dogara dukkanin dogara akan kalanda to wannan babu shakka akwai kuskure a ciki kuma wannan yakan ja a samu ƙarin minti ɗaya minti biyu zuwa minti biyar a lokacin da ya dace a kira sallar magriba daga nan sai ka cimma an kaucewa sunnar ma'aikin Allah na a sha ruwa da wuri mun gano wannan da kyau Allah ta'ala ya taimake mu sai ce fala yasuku an yakuna tawqitu wahidan gaskiya bai halatta ba a ce an daidaita lokacin kiran sallan dukkan garuruwa yashmilu sahila wa yashmilu sahal yanda zai kunshi duk wani garin da ke kwai shine as-sahil wa yashmilu sahal da kuma duk wani garin da ke kan rairayi hamada shine sahal garin da ke kan rairayi irin su Gombe an gane wannan da kyau da garin kuma da yake kwari kamar Lagos an gane wannan jama'a sai a ce wai duk an hada irin waɗannan garuruwa wa yashmilu jabal sannan da garuruwan da suke saman duwatsu kamar Jigawa sai a ce duk ire-iren waɗannan garuruwa wanda duk waɗannan bambance-bambance na halittar ƙasa tana bayuwa zuwa ga a sami bambancin faɗuwar rana mun gano wannan da kyau wadda sai sallar magriba ta halatta gare su ko kuma ta halatta gare ku lokacin ba tun aka ce an dogara da wata ɗaya-ɗayar kalanda wacce ta ammame ƙasa gaba ɗaya to sai a tozarta sunnar ma'aikin Allah na a gaggauta buɗe baki da yake yin umarni shi yasa ma da ce wannan bai halatta ba la bai halatta a haka ba li kulli ardin waqtuha kowane gari kowace state akwai ganinta wali zalika man kana fi istita'atihi shi yasa duk wanda yake da iko haisu huwa muqimun fi baladihi in yana zaune a ƙasarsa au fi qaryatihi ko a garinsa an yara gurubar shamsi bi ainihi duk wanda zai iya kallon fadawar rana da idaniyan da Allah ya masa idza ma gharabat lokacin da ita ranan idza ma gariban lokacin da ta fada in ranan ta fada zai iya gani to lalle wanda yake da ikon yin haka ya haka mun gano nan jama'a wato da yawa daga cikin dan kurakuranmu ko kyale sunnar ma'aikin Allah da muke gaskiya ba mu cika damuwa da ganin neman wata ko kuma neman lokacin sallah ba kurka lura ka jira sai ranar ashirin da tara ga watan sha'aban ba a ranar za a fara kallon watan farko ba to da an ce karfe biyar ta yi sai ka shigo kawai kana kallon jama'a ka sa mutane ido ka bi dukkan masallatai ka gani akwai da za a ga kawai ya ce yau ba 29 ga wata bari in maza in je dare wata bishiyar da take kofar gidana ko in maza in hau saman benin gidana ko kuma a'a bari in hau wani dandamali a gefen masallaci ko kuma a'a bari in fita bayan gari in hau mashin in nufi wajen dakata wajen dambo inda yake babu benaye da yawa nan wurin kaɗai na je ne in duba wata mutane ne suke wannan za ka ba su da yawa kusan ma aka baka assignment aka ce ka kawo wanda ka ga yayi haka a wata anguwar sai ka cimma anguwa babba kaman wannan da wahala ka samu mutum biyu ko mutum uku wanda musamman sun fita lewe su aikin ganin wata shi kuma aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yayi wansi kulaha ku yi aiki dan gano wata dan ganin wata mun gano nan jama'a da kyau za ka kowa hidiman gaban ce yake yi wadda abin da yake sunna kuma duk wani musulmi so ake aka ce yau 29 ga tsohon wata ana neman sabon wata to a ce kowane musulmi idansa ya zanto a sama yana ɗaɗɗaga kai haka yana ɗaɗɗaga kai haka da zarar ya ga wata ɗan nan da nan yi addu'an ganin wata Allah kuma a alaina bil amni bil amni wal iman haka ma'aikin Allah yake cewa Allahumma ajil Allahumma ajilhu alaina bil amri wal bil amri wal iman ya Allah ka sa mu ga karshen wannan mata bil amni cikin zaman lafiya ka kawar mana da takin takina cikin wannan wata ashe kaga muna da maganin insecurity annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu Allahumma ajilhu alaina ya Allah ka sa wannan wata yadda ya fito haka ya kare bil amni cikin zaman lafiya kidnapping ya ja baya yan bindiga yan bandit su ja baya Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya mun gane to haka lokutan sallah kuma duk wani wanda yake da iko to yi amfani da idan sai rika kallon rana yana kallon alfijir ina fatan mun fahimci wannan da kyau in ya so in ya ga yanayin alfijir sai ya zo masallacin sai ya ba da shawara هذا هو التعجيل بالإبطار الذي أمرنا به في قوله عليه الصلاة المذكور عنفا wannan shine gaggauta buɗe baki da aka umurci da ma'aikin Allah ya mana umarni yace la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra al'umma ta ba za su gushe suna kan sunna ta ba matukar sun gaggauta buɗe baki in kaga sun bar sunna to sun rika jinkirin buɗe baki to in ko mai kiran sallah ba zai rika kiran sallah akan lokaci ba kaga za a samu jinkiri kin laqad arifa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala tatbiqi hadhihi sunna hakika ma'aikin Allah yayi kwadayi matuka wajen aiwatar da watannan sunna ta aliman ta hanyar karantar da al'ummarsa wa tatbiqan ta hanyar aiwatar da ita sunnar a aikace wato suna kauliya annabi ya ce wata ma'ashi ku rika gaggauta buɗe baki kun gane wannan da kyau annabi ya karantar sai ta kai ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tara sahabbansa ya ce da su ku sani jama'a addinin nan fa ba zai gushe yana ci gaba ba yana samun ɗaukaka la yazalu hadha ad-dinu zahiran addinin nan ba zai gushe yana ci gaba yana samun kambaba da bunƙasa a duniya ba ma ajjalun nasal fitra inda mutane suna gaggawa buɗe baki in ko ga addini na fuskantar kaskanci da ci baya to kuna jinkirin kuna jinkirin buɗe baki ne ma'aikin Allah ya ce ku daina jinkirin buɗe baki saboda yahuda da nasara jinkirin buɗe baki suke yi an gane a zamanin nan da yan shi'a su ma jinkirin buɗe baki suke yi mu kuma aka ce mu gaggauta sai ce amma ta'aliman faqad qala alayhi salatu wassalamu fil hadith ta hanyar karantarwa annabi ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihihi hadithin da al-imam al-bukhari ya fitar a cikin sahihinsa yace idza aqbala al-laylu min hawada wa ashara ila sharq ma'aikin Allah yace in kuka ga dare ya fuskanto ya tinkaro ta ɓangaren gabas sai ya nuna ɓangaren gabas wa adbaran naharu min haguna yini kuma ya juya baya ta wannan ɓangaren wa ashara ilal garba sai ma'aikin Allah ya nuna yamma wa gharabatis shams rana kuma ta fada fa qada aftara as-sa'im to me azumi ya sha ruwa an gane ka ci abinci baka ci abinci ba matukar dai gudan rana abinda ake la'akari da shi wannan gudan cycle na rana din in ta fada to koda ga fatsufatsinta nan koda ga haske a gari in dai ita ranan ta fada to kawai kai maza ka bude bakinka don ka dace da sunna don ka sa ka zama dalili na haɓakan addinin musulunci don ka zanto kana kan sunnar ma'aikin Allah mun gano wannan da kyau shine al-imamu sana'ani ku karanta littafin shi wato subulus salam sharhin da yawa bulugul maram yake cewa ma'aikin Allah na nuna in dai har kuka ga wato rana kuka cimma idan haka ne idan aqbala al-layl in kuka cimma dare ya fuskanto ta bangaren gabas yini kuma ya tunkaro ta bangaren yamma kuma gudan rana ta fada to lokacin san ruwa yayi ko da akwai haske kuwa a gari ai ma'ana faqada afṭara as-sa'im ana nufin mai azumi ya sha ruwa ai faqada dakhala fi hukm al-ifṭar a lokacin ya shiga cikin hukuncin waɗanda ba azumi suke yi ba ko da ma bai sha ruwan ba dai ba azumi ke bai da ladan azumi wa qila idan ya'ti al-hukm as-sabiq alladhi hadda bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ijali bil ifṭar to ga a nan wurin ne za ka ɗauko zabarar wadda ma'aikin Allah ya wadda muka yi gabata a baya da ya ce lalle a rika kakkauta buɗe baki war rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yutabbiqu hada hatta wa huwa raqibun musafir ma'aikin Allah yana ɗabbaka yana aikatawa a aikace yakan gaggauta buɗe baki ko da yana kan hanya ne akan abin hawa a halin tafiya faqad jaa aidan fi sahih al-bukhari hadith hadithi yazo a cikin sahih al-bukhari annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara ahada ashabihi ma'aikin Allah ya umurci daya daga cikin sahabbansa bi an yuhayyi lahu yakul iftar yace yiman tanaji hada man kayan bude baki faqala ya rasulullah sai wannan mutum yace ya ma'aikin Allah annaharu amamana kallini kalla hasken gari mu dan jinkirta mana ya'ani dawqu shams kalla hasken rana walau annaha ghabat walau annaha ghabat lakin la yatalu dawquha zahirun kama yana cewa ya ma'aikin Allah ko da ga rana ta fada amma ai ga haske nan a gari ga hasken ranan nan minan nakiyatul garbiya ga hasken ranan nan ta bangaren yamma an gane da ya dinga faɗin haka ma radda alaikin rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah bai bi ta tasa ba bai goyi bayansa ba bal a'a akkada lahul amra annabi ya ƙara nan daga umarnin da ya masa bi an yuhajji al iftar yace ya sako ya tanazan masu abin buɗe baki bin da ya faru ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam a halin tafiya ana cikin tafiya kowa na kan abin hawansa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kalli ɗaya daga cikin sahabbai sai ce in zil fatdah lana sauka kai daga kan naka abin hawa yi maza ka dan kawo mana samo mana abubuwan da duk zaka bi mu da shi haka a gurguje mu buɗe bakin mu sai ce ya rasulullahi ma dan ƙara ba da lokaci ai gari duka haske na a gari annabi ya ce na ce ka sauko ka haɗa mana abin abin shan ruwa ya kara ya rasulallah gaba kenan ko a ina a gari annabi ya ce na ce ka sako ka hada mana shine ya sauka sai ta nazar masu abin buɗe baki duk sai ya ba su ma'aikin Allah sai ya buɗe bakin shi daidai wannan ainihin lokacin duk da shi sahabin yana sahabin yana kokarin nuna wa ma'aikin Allah ga haske na haka ya qulu rawil hadith rawil hadith mai ruwayan wannan hadisi yana cewa kunna nara al-nahara amamana muna ganin yini a gabanmu ina ma'anar haka muna ganin hasken gari ai zau'an nahari muna kallon hasken yini zau'ar shams muna kallon wato zau'ar shams muna kallon hasken rana hina ma affarna lokacin da muka ci abinci law anna ahadana law anna ahadana rakiba naqatan lara ash-shams inda ɗayan mu zai hau abun hawansa to da zai hango rana an gane ranar ta fada amma da ɗayanmu zai hango zai hau abin hawa to da zai ga fatsa-fatsan ranar gashi nan a bayyane amma a lokacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha ruwa ash-shamsu gharibat rana kam ta fada min huna daga nan war rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama amara ahada ashab ahada sahaba ma'aikin Allah ya umarci ɗaya daga cikin sahabbai an yi hajji al'ifara ya yi tanajin abin shan ruwa lima ba me yasa annabi ya matsa haka ba don komi ya ya haka ba litta'ajili bil khairi saboda ma'aikin Allah ya gaggauta mutane su dace da sunna la tazalu ummati bi khairin al'ummata ba za su bushe kan sunna ba ma ajjal fitra matukar dai mutanen suna gaggauta buɗe baki al-bukhari abu mafi muhimmanci أن نلاحظ أن الإفطار المستعجل به شرعا شر وند أكا كغوتا شي أشرعنشي ko sharruwan da ake so a gaggauta shi a shar'ance ya jibo an ya kuna alata marat ana yin shi ne wajibi ne a yi shi a takaito da ɗancin dabirai ko wani abu na kayan marmari an gane ba wai a zauna a ita cin abinci irin na ƙasashen larabawan can ba in an ce an sha ruwa shan ruwan nan da aka ce ka gaggauta shi ba ana nufin sai ka shanya kokonka ka cinye kosanka ka cinye dankalinka kila an zuba maka shinkafanka duk ka kusa cinyewa ba a'a abinda ake nufi shine lemu da ka samu ko kankana ko apple ko ayaba ko abarba ko ɗanyen dabino ko busasshen dabino to ka ɗan fara sa wannan a bakinka an gano nan da kyau ka dan fara sa wannan a bakin ka dan samu wuri ka zauna kamar da muka faɗa jiya karka ci a miƙe saboda cin abinci a miƙe akwai sabani mai yawa a kansa akwai hadisan da suka ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci ya sha a miƙe akwai kuma hadisan da suka zo ma'aikin Allah ya hana to malamai sun ta kai kogo wajen ainihin yadda za su yi balansun waɗannan hadisai amma dai magana mafi bayyana karkace abinci ko ka sha abin sha a tsaye to sai ka ɗan samu ni sai ka zauna ko ka tsuguna sai ka ɗan ci dabinan ka guda biyu a guda uku ba a so ya yi ƙasa da uku sunna ta nuna ya kare ƙasa da uku shi yasa in dabino ɗaya kake da shi sai ka fasa shi uku in ka tsaga shi biyu to ɗaya daga cikin biyun kuma sai ka ƙara karya shi sai zama kana da nau kenan sai zama kana da sai ka jefa wancan tsagi ka jefa wancan kuma ka jefa wancan don Allah mun fahimci wannan da kyau bayan kayi basmala to shine shan ruwan da ake neman a gaggauta shi ba kuma in ka jefa wannan abin nan take kuma sai an zo da kunun aya an zo da koko da kosai da abubuwa ka dinga dannawa to kuna sai ka ji ka take ciki ka ce za ka je magriba wannan kuma zai sa ka ka tozarta wata sunnar ita ce wace gaggauta yin sallar magriba an gane wannan da kyau sun marta a jini bisala daga nan kuma a gaggauta a ji'ai magriba sun ma ba da zalika ya jini sun nasu wa ya kulu na shirma ya tabo to daga nan bayan an yi magriba to sai jama'a sai su fito kuma duk inda ake taruwa a ci abinci sai a taru kuma a ci abinci har a koshi kun gane wannan taruwan da ake yana da asali wallahi da za mu iya mu zazzagawa a nan gurin an bar mu a baya in ka je katsina in ka je kano da sauran garuruwanmu na arewa in ka shiga cikin sokoto sai ga da an sha ruwa hauji hauji za ka gani na mutane ana ta cin abinci gaba da garin da za ka zo ka cimma an aka yi magariba kowa ya kuɗe ki ga wacce a ciki to wannan ka sai ka zo ga dai mu da takari haka amma wannan takarin ba a taruwa a ciki a ci abinci kowa shi kadai zai shiga gidan shi ya ci abinci ku rika fitowa makwabta ka fito da naka in fito da nawa sai mu haɗu a inda muke ganin yana da ɗan faɗi haka amfanin haka baƙo da wanda bai da shi zai zo zai wuce sai ku ya malam bismillah to wani wallahi yana da bukata sai ya tsaya a ci amma in kowa ya shige gidan shi da baƙo da mabukaci zai gama zaga gari kam shi kuma ba mara zai iya yi ce ce na ina iya irin na almajiri ba mun gano wannan da kyau to tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai sun kasance sukan fito da abincin su a harhadu makwabta da ko ina ai ciyayye amma wannan dabi'a ta ciyayye gaba ɗaya sai muka rena ta sai kowa kai la'akari da kyau ka gani nan masallacin alhamdulillah so da yawan lokaci nukan wuce nan nakan ga ana haduwa ana a ci abinci alhamdulillah to irin wannan ɗabi'a kamata yi a ce ko'ina ana shi dukkan layin nan za ga an fito da abinci ko'ina ana ci saboda baki da sauransu karka yadda ga watan azumi kai kadai za ka je ka shige balanka ka ci ko za ka ci ko ka kai kadai a'a ku samar da wani wuri a anguwanku nan kuke haduwa bayan an yi magariba sai ku haɗu sai ku ci abinci saboda fa'idar haka da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu sai ya ce hadha huwa al-amru al-awwal alladhi ahabbtu an udhakkira bihi malam muhammad nasiruddin albani yace wannan shine abu na farko da nake so in tunatar da yan uwana wa huwa al-jam'u bayna al-amrayn shine yadda zaka hada tsakanin gaggauta buɗe baki da kuma gaggauta sallar magriba an gane ko alladhi amarana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil istijali bikima abubuwa guda biyu allazai wadanda amarana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil istijali bikima wanda ma'aikin Allah ya umarni mu gaggauta su al-amru al-awwal abu na daya at-ta'jil bil iftar ma'aikin Allah ya ce mu gaggauta buɗe baki wal amru ath-thani na biyu at-ta'jil bi salati al-maghrib mu gaggauta yin sallar magriba gaskiya tun masallacin da ba a sallar magriba a kan kari to an saba wa sunna ita sallar magriba ba a jinkirta ta lokaci ɗaya take da shi sauran salloli ne suke da salloli guda biyu suke da lokuta guda biyu fal iftaru yakunu huwa ala tamaratin kama huwa fi sunna in aka ce a gaggauta buɗe baki to ana nufin a gaggauta cin wasu tsakwarkwanin dabinai wa illam ya tayassar tamaratun fa'ala da ra'atin min ma mutumin da Allah bai hore masa dabinan da zai sa a bakin salati ba to sai ya kwankwaɗi ruwa so uku summa tusalli salata jama'atan fil masjid to daga nan sai ka je kuma sai kai sallah a masallaci wal amrul akhar wani abin na daban kuma allazi uridu tazkira bihi wanda nake so ne tunatar da ƴan uwana wa huwa ma jaa fil hadith as-sabiqi shine wanda yazo wato a hadisin da ya gabata da ma'aikin Allah yake cewa wa akharu suhur ko sahura wa akharu sahur mutane su jinkirta sahur an gane ka kalla yadda ake so a tauye lokacin azumin in rana ta fada ana satta ta fada a sharuwa ta nan ƙasa kuma lokacin ɗaukar azumin shi kuma ana so a yi jinkiri a yi nawa kar a gaggauta yin sahur ana so a jinkirta yin sahur ai innal matluba aidan aksal aksal iftar anan kuma ana nufin a akastawa shan ruwa fal iftaru amarna alayhi salamu bil listi ijalibi shan ruwa ma'aikin Allah ya umarce mu mu gaggauta yansa amma sahur amma sahur shi ko sahur bayan bagatta akhara bihi ya kamaci a jinkirta shi an gane ko wal waqiqul yawma khilafa khilafu zalika abinda ke faruwa a yau akasin haka ne wajen gaggauta bude bakin sai suna jinkirtawa wajen jinkirta sahur ɗin sai suna gaggautawa tsakar dare kawai sai ta yana cin abinci tun kafin a kira sallan asuba na farko an gane zai tashi ya ci abinci abin shi khilafu zalika tamaman haitu anna kathiran minan nas yatasakkaruna qabla tulu'il fajr akwai wanda zaka cimma shi yana sahur qabla tulu'il fajr rubbama bi sa'a za ga yayi sahur ya kare kafin kullowan alfijir da awa daya minti sittin zai gama sahur ɗin shi sai awa ɗaya sannan a kira sallah na biyu an gane ko sai awa ɗaya sannan a kira sallah na biyu haza ma yan baki wannan bai kamata ba haza khilafu sunnatil qawliyyah wa sunnatil fi'liyyah wannan ya sabawa sunna ta zance ya sabawa umarnin da ma'aikin Allah ya ba wacannan al'umma cewa ta jinkirta sahur ta gaggauta buɗe baki kuma ya saba wa sunna ta aiki ma'aikin Allah ya kasance yana gaggauta buɗe baki yana jinkirta sahur laqad kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yata'akhkharuna bis sahuri hatta yakadu ahadukum sahabban ma'aikin Allah sun kasance suna jinkirta sahur har ɗayan su sai ya zan an yasma al adhan sai ɗayan su ya ji kiran sallah huwa ya akul yana cikin cin abinci ma sai a kira sallah na biyu yadda a karu fi sahur wajen kwaɗayin jinkirta sahur wani lokaci sai ka cimma yana cikin cin abinci masu yaji an kira sallah na biyu balka da ja a anin nabi sallallahu alaihi wa alaihi sallam hadisun sahihun kai akwai ma wani hadisi ingantacce da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallam wa fihi bayanu yusrul islami a cikin hadisin zaka fahimci saukin musulunci allazi yuqtabaru min qawaidil islam wanda wannan saukin na musulunci ana la'akari da shi a matsayin ka'ida cikin ka'idojin musulunci allati yaftakhiru biha almuslimuna wannan sauki da muke da shi na musulunci musulmi na alfahari da shi wa ma ja'ala alaykum bid-dini min haraj millatu abikum ibrahim addinin mu ba wahala wala siyama ma kana min muta'alliqatun bis-siyam musamman ibada take da alaka da azumi حيث أن الله عز وجل ختم الآيات التي ساقها بخصوص الصيام yadda yake Allah ta'ala ya rufe ayar da ya kawo maganar azumi cikin suratul baqara Allah ya rufe ta khatamaha bi qawlihi azza wa jal Allah ya rufe ta da zancansa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra da Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatun min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kaga yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana son sauki duk abin da zai samar da sauki a ibadan azumi Allah yana son sa me jalalatul iktirani na kawo wannan akwai abin da ake kira jalalatul iktirani in kaga an ta wata magana sai aka zo aka kawo wata magana to akwai alaka ne tsakanin su shi ake kira jalalatul iktirani aiki da wannan ka'ida da iya safarta ta ita ta sa aka ba babban malamin mu a sheikh abubakar ma'amur jini imamu ahalus sunnati wal jama'a fi najeriya wa ma jawaraha Allah ya gafarta masa a sha abakar guni ka san dalilin da yasa aka baje digirin girmamawa kenan je karanta littafin waya aistan na malam usman tsiga malam abakar kuma a tafsirin shi na rantse da Allah a kosu a kosu ayoyi da ya fassara su wanda duk tafsiran nan su ibnu kathir din nan su qurtubi din nan su tabari su tafsirin baharul muhit na imamu abu hayyan su tafsirin ruhul ma'ani na imamu al'allusi duk ba za a ga wannan fassara ba sai ka zo raddul azhar wallahi al'azim dalalatu in dan baka misali da yazo yana magana dangane da Allah ya ce wala qad khalaqana fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilun eh wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin lokacin da Allah ta'ala ya ambaci wacan nan aya tun malaman tafsiri sai ce wala kada khalaqana fawqakum hakika mun halitta a saman ku sab'a tara'iqa hanyoyi guda bakwai sai ce sama ta ɗaya hanya ta ɗaya sama ta biyu hanya ta biyu sama ta uku hanya ta uku har zuwa sama ta bakwai hanya ta bakwai tun malaman tafsiri haka suke cewa da malam abubakar kuma ya zo ya kalla ayan nan da kyau sai ce wala kada khalaqana fawqakum ai wala kada khalaqana fawqa ajsamikum sai ce saba tara'iqa hanyoyi guda bakwai sai ce baki kaji daya sai ce kaban kunni kaji biyu sai ce kafa ta al'aura nawa kafa ta dubura nawa kafar hanci nawa kafan ido kafan ɗayan idan sai ce waɗannan kafafan su ne saba a tsararrika kuma kuna ana hajji gabi me yasa yi wannan fassarar saboda dalalatul iktirani ka je ka karanta ayin za a ga ayin da suka zo kafin ita suna magana ne kan halittar mutum ayin da suka zo kasanta suna magana ne kan halittar mutum ya ce to yaya za a zo ana cikin magana kan halittar mutum sai a shigo tsakiya kuma a koma sama kuma a dawo a ci gaba da magana kan mutum da ce a'a ana nan akan mutum halittar mutum ba abin da ya zunguro sama da karatu akan mutum ake magana duk tafsiran nan kaje ka karanta ba inda za a ga wannan fassara sai ana shine rabi'atul alamin islami suka duba haka saka tafsirin nan na malam sai dauki hankalin duk wani mutumin malam suka ce wannan malami duk inda yake babu shakka kafin sun zauna a ilimi a je a gayyato shi a baki digirin girmamawa duk afirka shi kare aka taɓa ba ba shi ana yawo da kasa kan kuna gani a social media sai aka tara taro lokacin sarki faisal ko ina aka taru duk kasashen duniya aka gaici manyan malamai an zo a girmama a ba mala abakar kuma award ya yi rattul azahar ya yi wasu fassarori dogaro da dalalatul iftirani kuma duk malaman duniya ta karbi wannan tafsirin shi yasa gaskiya ina jan hankalin ƴan uwana ɗaliban ilimi masu ƙoƙarin bincike kan alƙur'ani kar kai nisa da rabdul azhan Allah duk wata aya da zaka fassara ta ko to duk in ka gama yawonka a duniyar tafsirai zo ka yi ɗauraya da rabdul azhan za ga wata fa'ida ba za ganta ba a waɗancan tafsira matukar kana karanta cikin natsuwa mun gano nan da kyau to shi ake kira dalalatul ikhtiran misali yanzu da aka zo ana magana kan azumi zaka ji Allah ya ce uhilla lakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana batiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun sai yace wala ta تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم wa antum ta'lamun me yasa aka wata nan aya kusa da ayar azumi kun gane me yasa aka kawo ana gama maganan azumi ko sai aka shiga maganan cin dukiyar mutane ba ta da haƙƙi ba me yasa jalalatul iqtirani saboda a nuna maka azumin can ba ba zai inganta ba matukar kana cin dukiyar mutane matukar kana zalunci matukar kana cin riba matukar kana cin kwallon yara masu talla in dai za ka rika cin haram to azaminka ba zai inganta ba abinda ake so a nuna maka kenan yasa sai aka kawo makwabciyar ayar azumi ita ce ayar da za ka ja kunni ka a rika cin kudin haram saboda a nuna maka suna da alaka tsakanin cin kudin haram da da azumi wanda ya shiga kasuwa yana ta cin haram abin shi ya je ofis yana ta cin haram abin shi kuma yana azumi zai lalata azumin shi ne bai sani ba shine na ga wani malami yana cewa misalin kiyaye dokokin Allah da nisantan haram da watan Ramadan to misalin tsarki ne da alola ka san dai alola ba ta inganta in mutum taba taba da nadasa mutum kawai zai tsari ko ya bayan gida bai wanke ba sai ya alola don Allah alola ce ta yi to haka mutumin da yake taba-taba da haram sai kuma ya ce wa yana abi to ai bai yi tsarki ba kuma gashi ya zo wai da alola azumin shine kaman alola ɗan nisantan haram shine kaman me shine kaman tsarkin sai ka tsarkake kanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku ya wayi gari yana azumi to lalle kai yayi abin da ake ce masa as-sahabu kai ya jahilci kai ya duk wani aikin wauta haka ma'aikin Allah ya faɗa Allah ta'ala ya datar da mu to jama'a me yasa aka ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra da aka yi maganan azumi da aka ce shahrul ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an sai aka rufe da yuridu Allahu bikum al-yusra saboda a nuna maka duk wani abin da zai bayu zuwa ga sauki to ana so ka kusance shi cikin watan ramadan an gane fa min al-yusri qawluhu alayhi salatu wassalam cikin saukin da musulunci ya ambata zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi annabi yace idza sami'a ahadukum nidaa in dayan ku ji kiran sallah wal ina'u ala yadihi alhalin ga ƙuryan abinci a hannun shi fala ya za'ahu to kar ya ije hatta ya kadi hajatahu minhu asu ya zan biyan bukatar shi in ga in ga malmalan tuwo a gabanka kana sahur sai aka kira sallah kai kuma ka riga ka fara kafin a kira sallan kafin alfijir ya bullo ka fara sahur to kana cikin sahur din kuma sai aka kira sallah kenan alfijir ya bullo to zaka ije abincin koko zaka ci gaba sai ma'aikin Allah ya ce kar ka ije har sai ka koshi akhrajahu abu dawud fi sunanihi wa ahmad fi musnadihi wa sahih albani al'imamu abu da haifar da wannan hadisin cikin sunan al'imamu ahmad bin hanbar cikin musnad kuma hadisin ingantacce ne mara albaniya inganta shi mun gane mu je makaranta sahihu sunan abi dauda nan ba hadisi na 235 ina fatan mun gane hadisi ne ingantacce walhamdulillah ina fatan mu fahimci wannan da kyau tunda ka riga ka fara akwai hadisin wato abu umama abu umama yake cewa uqimatu salatu wal ina'u fi yadi umar amma ta da sallah ana iqama an yi iqama sallah alhalin ga kwanan cin abinci a hannun umar mun gane sai yace ashrabuha ya rasulullah malamin mu da tasani yake fassara mana yace ashrabuha an kwalkwale ya ma'aikin Allah annabi yace kwalkwale wallahi aka da tasani ya fassara mana wannan a ajirabu ya rasu in kwalkwale ya ma'aikin Allah ya ce kwalkwale wannan duk yana nuna maka saukin shari'a ibn jarir na tsabar a tafsirin shi fitar da wannan mujalladi na biyu shafi na 100 da da biyu malam albani a cikin as-sahiha shi ma ya fitar da wannan mujalladi na uku shafi na 380 da biyu hadisi ne ingantacce wato ka'ida ta shari'a jama'a akwai ta ka'ida ga duk wanda zai karanta usulul fiqh ko kuma alƙawa'idul fiqhiyya ana cewa ya juzu fil istidamati ma la ya juzu fil ibtida ya juzu fil istidamati ma la ya juzu fil ibtida akwai abin da ka fara haramun ne amma in ka fara kuma ana iya cewa ka ci gaba an gane haramun ne wanda bai fara sahur ba sai alfitr ya kullo yana bacci ko kuma kila an kawo abincin kafin ya sa hannu ko ya sa cokalinsa sai kawai ya ji an kira sallah to yanzu haramun da ya taba abincin amma in kan alfijir ya bullo ya fara loma biyu loma uku loma hudu sai alfijir ya bullo ya cin masa yana cikin ci to nan kuma ya ci gaba tunda ya riga ya fara shine ya juzu bilisti da mata inji malaman fikihu ya halasta in ci gaba ne ma la ya juzu bilisti da in baka fara ba sai a ce haramun ne ka fara yanzu misali in liman ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai ya ce a daidaita sahu kai kuma ka riga ka fara nafila kafin liman ya shigo kafin cikin lokacin sallah liman ya shigo ce a daidaita sau kai ka riga ka shigo masallaci liman bai riga shigo ba ka fara nafila kai raka a farko ka miƙe za ka ta biyu sai liman ya shigo kaga liman ba zai tsaya ce sai an jira ka gama nafila ba saboda akila kafin ka gaba kuma ya fara to in yace a daidaita sahu to anan ba yanke taka sallar za ka yi ba ya halatta ka ci gaba to amma wanda kuma bai fara nafilar ba shi kuma ya halatta ya fara bai halatta ba shi wancan ya halatta ya ci gaba ne saboda ya juzu filisti da mata mala juzu ba za ka nasihance shi da faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama idza uqimatu salatu fala salata illa maktuba ma'aikin Allah cin aka riga aka tsaye da sallah liman yazo to duk wata nafila a rufe sai wacce ake yi ta farilla nan wurin ana nufin wanda bai riga ya fara ba to Allah mun fahimci wannan da kyau in ka riga ka fara shikenan shi yasa malamai suke kanin a kotun ruwaya ga tanan na ɗauko mana ita daga cikin sunan na limamul bayhaqi a sunan kubra na limamul bayhaqi ruwaya ce da tazo da hadisi ne wato ruwaya ce ingantacciya daga nafi nafi ya jo daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yace idza nudiya bis salati in aka kira sallah war rajulu alamraati war rajulu alamraati lam yamna'ahu zalika an yasuma idza arada siyama kama wa tasala wa atamma siyamu ina fatan ɗaliban ilimi mun ji wannan mun gane wanda an kira sallah yana tare da iyalin shi dai yakan faru in kana wa'azi za a ta maka tambayoyi irin wannan an kira sallah shi kuma yana tare da iyalin shi yana tare da iyalin sa sai aka kira sallah to yanzu azumin sa ya lalace suka ce abinda zai yi kawai sai ya tace je ya wanka kuma in yi azumin sai azumin shi tayi wannan hadisin yana nan a cikin littafin as-sunan al-kubra mun gane duk wannan na nuna maka saukin shari'a da idza sami'a ahadukum in dayan ku yaji to jama'a lokaci ya riga ya cika mun zo daidai nan gaba a kuma asali kwana kudi ne muka ce za a yi wannan zaman gaskiya na yi iya kokari ya zama ba tare da na haɗaɗa bayani ba don mu iya karewa muna dai bayani haka bija bujari in kuma ya gaza haka to a iya fahimta ta zai zama kawai ana jan abin ne ji kawai ake ba ta da ana ganewa ba za akwai ɗin bayanin da in ba a yi kuma karatun ba za a fahimce shi an gane ko yanzu kawai a zo a dukar da kai ba a ɗagawa a ta jan bakin to kaga yana da wahala wannan a iya gano ina aka dosa ba ko ba haka ba abin zai zama kaman wani ba so a dan bayanan da muke yi muna iya kokari mu takaita su da yawa mun gane to amma gashi abin nan sai dai ajiya mun yi shawara da liman liman ya ba da shawarar mu kara rana daya zuwa gobe sai mu kammala da izinin Allah ba ha mun tafi akan wutiki kenan ko inna Allah witrun yuhibbulut muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mu ga wannan akwai wani bawan Allah Allah ya mahaifinsa rasuwa yana roƙon mu don Allah mu sa shi a cikin addu'a shi mahaifin nasa muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yi masu alaikum assalam na eh eh kila kuma wancan masallacin su ba dogaro suke yi da ba kan ka'ida suke ba abinda lada yake cewa na gaskiya ne to wato abubuwa ne guda biyu abu na farko akwai waɗanda in sun ji kiran sallah a wani masallacin to sai zo suna damun ladanin nasu masallacin ka kira mana sallah lokaci yayi shi kuma ladanin yana da tsarinsa yana kan ka'ida a iya iliminsa ga lokacin sallah da haka bai dace ya zama ɗan kwaikwayo kawai ba ko ya kamata ya zama yana dogaro da kanshi to gaskiya haƙƙin lura da lokacin sallah da kiranta wannan haƙƙin mai kiran sallah ne ba wanda yake da ba wanda yake da dahal a cikin nan ko liman ko liman bai halatta ya ba ladan umarni ya ce kira sallah ba don ba a ji annaba na ba a bilalu ya ce kai ji lokacin sallah ce ka kira mana sallah je ka kira mana sallah mun gane Allah kuma sai in kila ko bacci yayi ko ya shagaltu to a nan wurin sai na iya tayar da shi ya ce je me amma in dai fahimtar lokacin sallah ne wannan haƙƙi ne nawa na ladan to mutane su daina damun ladane a kira sallah matukar ladan din yana kan tsari da kula da lokacin sallah na biyu akan kira sallah sai liman ya zama kila wani uzuri ya dan dauke shi haka minti ɗaya minti biyu minti uku to jama'a ɗan ƙwaya-ƙwaya sai a ce kawai bismillah ai asawa na asawa ne shi ma kuskure ne gaskiya haƙƙin naɗa wanda zai shiga gaba ya sallah a lokacin da ba liman haƙƙin ladan ladan ne yake naɗa ladanci ba ƙaramin mukami ne ba ladan ne yake sanya wanda zai yi limanci a lokacin da bawa a lokacin da ba liman ba mutanen masallaci ba na ɗaya kenan na biyu sunna ta nuna mana liman ana jinkirta masa har in sai in shine ba ku izini ya ce duk lokacin da na ruku wuce lokaci ka za ku yi sallah amma ana iya jinkirta wa liman minti talatin ko sama da haka in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan kira sallah har sai ya shiga gaba ma ya ce a daidaita sau an yi ikama sai tuna yana da janaba ya wuce a daidaita sau kawai sai tuna yana da janaba sai ya bar mutane a tsatsa ya shiga gida ya je sa a tanazan masa ruwa ya shiga ban ɗaki wankan janaba ya mayar da kayansa ya dawo masallaci ya ci ma ana tsatsaye ko da wata abuwa ne ta koma ka kalla kuma wani bai ce abubakar tabbatar ka zo wani bai ce haka ba balma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ya ce a daidaita sabu kawai ne lauko ta gaban masallaci ya ce ya rasulullahi ya koya taka ya ma'aikin Allah ina son ganin ka kuma annabi ya fita ya je suna tattaunawa har sai da bacci ya ibu dewa daga cikin sahabbai ba wanda ya ce wani ya shiga rashin ladabi ne da rashin girmama limamai kawai da zaran liman ya dan kara minti biyu minti uku ya zo ya cimma wani ya shiga wallahi wannan bai halatta ba in akwai limami ratibi a masallaci to wani baya zuwa ya limanci sai da izinin wannan wannan limamin shi limamin da aka ayyana da liman da mai kiran sallah mu kiyaye wannan wani baya hawa kujerar liman ba izinin liman wani baya hawa kujerar mai kiran sallah ba izinin mai kiran sallah mai kiran sallah kowane masallaci su tsayar da mai kiran sallah wane ne mai kiran sallah to kuma bai halatta matukar wanan nan na gari to wani kuma ya kira sallah ana iya cewa na ɗaya na biyu na uku to su suke kiran sallah amma da yawa daga cikin masallatan mu za ga ba a ayyana fa mai kiran sallah kawai wani ne dai zai zo shi kawai ya naɗa kan shi ko ce wadda ta kama ya kira sallah wannan rashin girmama al'amarin sallah mu kula da waɗannan abubuwa da kyau kar mu rika wasa da addinin Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ya ba mu lada sai in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba na na na na bayan masu a gaba ta tambaya da wanda shi ne mai biya Eh.
wani aboki na haka yake min da Allah ya wannan karatun haka za a haƙura kwana hudu a bai shi ne da shi ne ba da alheri da kuma fahimtar da ake da shi ne ke ta wannan kuma ba ta amma mu sa ido mu gani Haka.
Kuma alhamdulillah ga shi abu lallai liman ya ce a ƙara kwana ɗaya zai mu ƙarasa kuma ba mu ba da akwai mai tambaya ma sai ya rubuta zuwa gobe aka ƙare a ɗan amsa tambayoyi kaɗan haka sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kai wata munasaba Allah ta'ala ya ba mu lada Allah maɗaukakin sarki ya bi mana kurakuran mu ya daidaita harshen mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi malam albani wajen takarda na karfin kalanda muna da sabani najeriya da shi haka duk kalandun na lokutan sallah suna bambanta na kowane gari turke yanzu tsakanin zariya ma da kaduna a cikin